إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaqa yan uwa kamar yadda dai aka dan saba ana kuna iya kira a lokacin da muke wannan shirin kai tsaye dan shirin kai tsaye ne kuna iya kira a lambobi kamar haka na lamba ta airtel mai lamba casa'in da shidda casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katroven sez katroven dizinef zero an soixante ko lamba ta move mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katroven kators trende cinquante quarante Allah mana muwafaka kuma muna ƙara jadda mai kira ya ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kira a ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kira don ba a ji idan ka ce ka ji magana ka a rediyo kuma ka ji ta a wayarka ka ji bayaninka a cikin wayarka shine mahi alheri muna fata dan wakin sun fahimci din dai mutum zai tambaya kan lamarin addini neman gyaran addini don shine jigo shine Allah subhanahu wata'ala ya halice mu don shi kenan mutum ya tambaya wadda za ta gyara mishi addinin shi saboda tsira duniya da lahira kuma ka ce addini ya kumshi rayuwa ta mu'amala tsakaninka da abokan zama ne a cikin kasuwancinka ne cikin aikinka ne a cikin iyalanka ne addini ba abin da ya bari kuma haka rayuwa ta ibada kenan sanin mu'amala sanin ibada duk wannan kenan mutum ya ƙoƙarin neman yardar Allah a cikin rayuwar shi don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ne don mu zamanto bayi masu ɗaukan doka daga gare shi don haka kenan mai neman tsira duniya da lahira ya kyakkyawar rayuwa a nan duniya ya kyakkyawar rayuwa a lahira iya neman samun ɗoka umarni ko doka daga Allah subhanahu wa ta'ala duk mai neman tsira duniya da lahira kyakkyawar rayuwa a wannan gida guda biyu dole ya ƙoƙarin ɗokan samfarin rayuwar shi daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ta hanyar ƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah muna muwafaqa kan haka kuma ƴan uwa wannan abin da aka yi mu dan shi da yawa mutum kan damu da neman gyaran duniya gyaran abin da shahi ci gaban duniya amma addini ko aka alhali addini shine aka yi ka dan shi kuma idan ka bari ka je ma Allah babu gyara kaga rayuwa ce ta hala abada za ka ɓata rayuwarka ta hala abada don rayuwar duniya daɗi ta yi wuya ta yi za ta ƙare amma lahira ba ta ƙarewa dama an yi ne dan can na rayuwar duniya kamar wurin hucewa ne a zo abin da aka yi a huce rayuwa tana can gaba ita ce rayuwa ta haƙiƙa na wanda cance matattara da na ƙwarai da lala dindai canza a tattara kuma cance rayuwa ta haƙiƙa wanda za ka rayu rayuwa da ba ta da iyaka ba ta da lokaci amma a nan rayuwa tana da lokaci kuma lokaci gajere ba dogo ba mata'u duniya hayatar duniya kalil kaɗan ce ƙware ma ɗan uwa a takaice wannan shine jan hankali illa dai bayan da muka yi wanda zai kira ya yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira kuma lambar da aka bada ɗayan ko biyu wanda mutum ya yi insha Allahu ya yi ƙoƙarin amma kawo da kusa gushewa da gurin rediyo sai ya kira kai tsaye wanda insha Allahu za a amsa mishi abin da aka sani na tambayar da ya yi a muna fata tambaya ta zamanto mutum yana yi ne don neman fahimtar addinin shi ko abin da shayi na shari'a na rayuwa ta iyalai ne rayuwa ce ta kasuwa rayuwa ta aiki rayuwa ta ibada duka dai mutum musulmi wajibi rayuwa a ƙarƙashin doka daga Allah subhanahu wataala in yana so ya kyakkyawar rayuwa duniyar lahira assalamu alaikum wa alaikum salam
alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah da addu'a ce mutum zai yan gaban shi yana faduwa to sai kama radio ka insha Allah Mm. eh kenan eh muna fata dai kenan kamar da muka yi dai bayani babban abu mutum kira ya zamanto yana jin magana shi a waya ba a rediyo ba don wanda ce sai ya ji magana a rediyo kuma yana magana a waya shi ne ake jin hayaniya ba a jin abin da ke da kyau muna fata shi dai a lamba wannan guda biyu duk wanda kai insha Allah in kai wannan bata ba sai kai wancan kuma na muku bayani dai shirin namu a kai tsaye ne ake yin shi a yanzu ina wanda ya kira ne a yanzu insha Allah zai iya samu kayan lokacin da muke da shi insha Allah dan wanda muna fatar cewa fahimtar lamari na addini ba wata rayuwa dan uwa da za a yi ta akan jahilci a tsira ba wata rayuwa ko da in rayuwa ce ta kasuwa ta kiwo ta menene ta noma ko ma menene ana samun nasara natija ta kwarai in aka yi abin akan ilimi balle kuma lamari na addini Allah subhanahu wata'ala da ya yi mu dan ibada kuma bai bar mu kara zuba ba ya aiko da manzanni su karanta da mu su mana seti su dora mu kan hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu dan ita su dora mu kan hanya wani shi ne gurin duk mai imani ya yi kokarin samun alƙibla ta rayuwa ta addini na ga muka domin ba addini to mutum dabba mata shi idan mutum ba shi da addini zai rayu yadda ya ga dama kara zibe wallahi dabba mata shi domin dabba ita tana abin da aka ce ta yi don shi kuma kai ba ka yi kana kana dabba ce amma ita hika alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to tun ku da ko ma da matsalar ya zo dai a takaice tun da layi biyu aka bada an kai wannan bai yi ba sai kai wannan muna magana cewa idan mutum ya lalace dabba ta hishi domin ita dabba ba ta da umarni ba ta da dokoki irin da muke da shi amma aka waye gari mutum kurin zai ci ne ya sha ya sha'awa kaga dabba ma tana ci tana sha tana sha'awa wanda bambancin mutum da dabba hankali da kake da shi kuma Allah ya ɗora ka akan wasu dokoki kana da takalifa a kanka dabba ba ta da shi kenan idan aka waye gari mutum ba shi da manuwa a rayuwa ya ga dabba ma ta hishi shi ne ake nema kenan mutum ya zama tumi alƙibla akan duk abin da yake balle na ibada ba ibada haka kurin kara zube na ba nan mun karanta ruwaya a nan wadda assalamu alaikum na'am assalamu alaikum lafiya alhamdulillah da kake tambaya daga muryarka eh to na gane kai kama radio eh yana magana kenan ɗaya da yana musulunci ɗaya ya zama kirista me magana gado an zo ana raban gado shine ka tambaye insha Allah yan uwa ganin shi wannan me yake cewa mai magana akan haduwar gaba eh haduwar gaba mutum rijin tsoro kenan abinda mutum ya samu tsoro tsorata ke ka haduwar gaba to mutum zai yawaita hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil in kai haduwar gaba haka mata ka yau ta yi cewa ma'anar Allah ya isan mini kuma Allah shi ne abin dogara wannan mutum mai haɗuwa gaba ya yau ta yin ta lokacin da gaban shi faɗi sai mai magana na magana gado yan uwa na musulmi ya ce babu gado a tsakanin addini guda biyu wannan abu ne sananne babu saɓani in dai ya zamanto ɗaya yana musulunci ɗaya yana yahudanci ko kiristanci annabi ya ce babu gado kenan kowa addini ya raba gado tsakanin mutane guda biyu masu addini daban-daban haka kenan babu gado tsakaninsu assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Barkan wasalla.
na'am Lafiya.
lafiya alhamdulillah
Iyalin a kwana biyu.
alhamdulillah daga ina
Ta saka ne magarya.
daga ina
Ta saka magarya.
to kana jin radio ne
Ya?
kana kan radio ne muna cikin radio jihar da magana
A ba radio to ba.
to muna kan muna cikin radio ne muna cikin radio ne ina cikin radio jihar da magana To za a fili a fili.
yawa ba mu tsara insha Allah Eh. kenan muna fatar yan uwa eh kenan a fahimci wajen kiran dai eh wajen kiran dai muna fata assalamu alaikum
Aman,
assalamu la ilaha alhamdulillah na'am wata tambaya take mata ba su kuma hali ko salula da ake karatu da ita ciwon zaza ne.
mene
Za a sai Qur'ani.
qur'ani Eh mace an bata zargi da wasu take taba Qur'ani ko da bata taba Qur'ani ko take taba salula zaza ne.
to daga ina kuke magana
Daga nan.
to a takaice kamar radio ke ji To to to.
a takaice mas'alar salula tunda abu dai an san magana ta saɓani na wajen taɓa alƙur'ani to amma gaskiya ga mai haila rashin taɓa shi alkhairi gare ta kuma abin da ke wajen jamhurin magabata kuma an aka ce salula salula da takarda da allo duka lokacin da salula aka buɗe fash ko aka sa ƙira'a ƙur'ani yake ƙur'ani in an buɗe salulal an buɗe fajikin safahakin karatun ƙur'anin ko ko na sauti ne an sa ƙaran amma lokacin da salula take salula ba a buɗe ƙur'ani ba ba a kiran shi ƙur'ani ko ka ɗauki ƙur'ani amma gaskiya in dai har za a buɗe fajikin ƙur'ani to da na saman salula da na saman takarda ƙur'ani ƙur'ani ne a bashi daraja to maganin kasan karantawa hatta ba salula ba ita ma mahila kamar da hadisin Abdullahi bin Abbas da Imam Bukhari ya ka ruwaya ta ganin tana iya karanta aya ta Alqur'ani ko da tana cikin haila to akan haka kenan dan salula ce in dai magana qira'a ce amma taba Qur'ani yana da mushkila gaskiya in ba darura ba ko mai haila ta kauce ma taba Qur'ani assalamu alaikum Assalamu alaikum malam.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam gawa ke guda biyu masu da na buyi wanne ne ake sawa gaba?
to kai daga na kake magana
Daga nan zangar ne.
to kamar radio akana jin radio ko A Hmm.
aya insha Allah.
Yawwa. Idan aka zo da gawa ta mace da namiji, namiji ne a kusan liman mace a bayan shi, haka tsarin yake. Namiji ne a gab- kusan liman ita kuma zuwa ƙibla a sa mace. Wannan shi ne tsarin a, ajiye gawa, in kuma a cikin kabari ne gawaki da yawa ana sa namiji a jikin bangon alƙibla a kama mace a baya a sa. Wannan amma ɓarin sallah da ka tambaya, namiji ne a kusan liman ko mace a bayan shi Allah cika mu da imani wannan shine ah, abinda ka tambaya dai kan shi kuma yi bayani dai an wa duka wanda ya zamanto eh, yana kira ne zai kira domin eh, ganin lokaci yanzu na ah, magariba yana matsewa ne shi yasa kenan muke tsaye da shirin kaman karhe biyar ba shidda ba kwata saboda saura aji hudu ba kuma ka- da sauran labaru kenan amma dai ba ma iya kaiwa danda na karhe shiddan amma zuwa muna kai insha Allah har zuwa karhe shidda ba kwata kannan eh, muna iya akan aka kira kenan muna iya ka insha Allah kuma cewa dai kai tsaye ne a lambar da aka bada ko ta Airtel ko ta mu idan mutum ya wannan biyu mun sai kira da waccan kuma dai a ƙara jaddada lambar da ake kiran samun lamba ta Airtel ita ce lamba 90 da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan wannan shine ta artal sai ta mu tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu wannan duka za a iya kira a kai tsaye a yanzu lokacin da muke shiri in wani muna magana ta cewa addini dole a yi addini akan sani in kana so addinin ga zamanto addini ne karɓaɓɓe yanzu misali yan uwa cikin assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Na ina wuni.
lafiya lau alhamdulillah Wata bai wallah ce daga nan kudu mata mu.
to bismillah Mai Tambaya gare ni.
to ina jin ki bismillah Kamar juma'a sallar juma'a da ake yi.
eh Mu a mu ne ba a sallah da wuri sai a kai har ƙarfe biyu da rabi har lokacin biyu da rabi.
eh
Yana yin ko cikin asu zai yi har sai an ƙare sallar juma'a shi a zahar ko ko yana yin a zahar lokacin.
to kam- kina jin radio ko
Eh akwai rabi.
to kama radio insha Allah Ah, to.
yan uwa masalar eh, sallar juma'a ga wanda yake gida duk wanda yake da uzurin rashin wajibcin zuwa juma'a misali mace ko ɗan bulaguro ko misali bawa wanda yake cikin bulaguro ko mace take ko mara lahiya wanda bai damar zuwa juma'a ba a ɗora mishi ba jiran sai an safko daga masallaci a'a abinda kurin zai la'akari da shi in lokacin azuhur ya yi kurin za ka yi sallah ta azuhur a inda kake ba buƙatar ya an sabuku daga juma'a wannan shine ka'ida assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Na lafiya.
lafiya daga ina alhamdulillah Kawai ba da iya tambaya da karge ba Suleiman. Barka da shi.
daga ina
Digar ba da Suleiman.
to bismillah
Wai ya tambaya ina no hukumcin wanda ke bayan na sallah ana yake kwanta hannun da kan haka.
yake mi Yake zuwa da hannun shi zuwa da hannun shi ke dawo kan.
to na gane na gane eh eh iya nihin wanda zai yi sallah wajen sujada hannun shi a shinhuɗi har gwiwa hannun a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ya ce kaɗayan ku ya shinhuɗa zira'in shi kamar yadda zaki ko dabbobi suke shinhuɗawa ka aji tayin hannunka ka ɗaga dam- ka ɗaga gwiwa hannunka daga ƙasa shine ka'ida eh assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
na'am
Malam da lafiya alhamdulillah Wala ya kokari.
alhamdulillah
Masha Allah. Wala ka ba ta to bismillah Allah sana sani kama wanga bonus na ke ba da na gidan lai eh
ya ya halitta mutum ne ko kuma akwai wani abu to kana kana jin radio kana kama radio yana da tambaya ta tafi kuma wata yana a ce mutum zai idan zai kwanta to shikenan kama radio
insha
yana magana kan bonus kenan kuɗi da ake ba mutum na sadarwa an kasa jika ya a baka jika biyu ko jika uku ko jika hudu yan wannan eh, bonus kayan sadarwa ne kanzu misali mutum mai misali sai da hatsi ka sai hatsi tiya ɗaya ya ce a baka tiya biyu kai na wanka in ma goma ya baka ba shi baka ba shi gara mai ƙara maka wannan ba wani matsala dan an ka saye jika guda an baka jika hudu ko jika uku ko jika goma aka baka ai abin saidawa ne da jika jika ne yanzu ya baka ɗaya ya baka goma ko hatsi nawa ga misali kwanan ta kukun tiya ɗaya ya baka tiya goma ai shi ya ga dama baka hanga wannan ba matsala ko ɗaya ta abu sai magana ta me za a karanta yana in za a kwanciya ne ce shi a zakarikin kwanciya daga ciki akwai ayatul kursiyu misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a lokacin a cikin dare ne bai kusanta shi kenan kayan ka kwanta ka karanta ayatul kursiyu haka karanta amanar rasul ita ma na iya cewa duk wanda ya karanta ta a cikin dare ta isan mishi nan ka fatahu ta isan mishi kariya ita kadai ko ibada ladan ibada dare ya same shi shirya da muhimmanci karanta ah, kenan karanta ayatul kursiyu da karanta amana rasulu kwarai suna baka kariya cikakka a wannan dare sai kuma cikin azkar na kariya ga wani sihiri ne wani mugun abu dai idan mutum ya zo kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma mutum ya gama tahin hannun shi guda biyu bayan a'udhu billahi samil alim minash shaitani bismillahir rahmanir rahim ka karanta qul huwallahu qawa daya tubka toha qul a'udhu bil bil falaq qawa daya tubka toha qul a'udhu bin nas qawa daya ka toha ka guda uku sai ka sha tun daga kanka har kasa ko ina ka shawa kai haka su uku wannan ya baka cikakkar ya insha Allah na'am
malam ibrahim ne daga daga malam salima to bismillah wal bara
Mm, da Allah yana so a bani hukunci da Allah masu yi sallah kuma suna tana gaba da gaba kuma ana sallah kuma akwai gaba
to kamar radio insha Allah eh shi yan uwa masala ta gaba ai duk mahiwaye dai kurin taurin kan ɗan adam da zuciya ta ɗauki mutum ya halaka ai ita gaba haramu ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idan mutum biyu suka ƙaurace ma juna suka wuce kwana uku suna gaba to Allah yana gafarta ma bayi ana ka takaddun bayi duka litin da alhamis an ka takaddun masu gaba sai Allah ce wannan takaddun wannan abin takaddun sai sun gyara kaga rishin magana yana sa a jinkirta karɓar aikin ku in dai kuna gaba to amma akwai yadda ake wakana kuna gaba kai ka mishi magana ka mai sallama ya kiya to idan kai kayi kayi shine kiya har ɗaya biyu to wannan kai baka cikin laifin gaba shi ke cikin hatsarin gaba. Assalamu alaikum. Na.
Alaikum salam. Na kuma da min kira ne.
Eh haka yanzu muna muna muna ci cire kai tsaye tambayar ka. Daga daga ina ne daga daga ina ne kace? Kace to bismillah.
Tambayar mu wata wata muka taba yi ne kwanan baya kuma ya zama lokaci yayi.
Wata tambaya ce?
Ne yadda na maza ke kasuwa ne muke tambaya.
Yanda mi?
yadda na maza ke kama ruwa ya To, ɗanara to, na gane.
muke tambaya To, na gane.
Saboda muna bulaguro a To to to. To.
a
Shi ‘yan uwa tsarki a musulunci akwai tsarki na ruwa akwai na kogi. ‘Yan aka ce na ruwa, eh, eh, da ke wani, assalamu alaikum.
Malam muna lafiya ko La ilaha illallah.
ina da tambaya kamar guda biyu To,
tsawari ne kamar wannan kirizi a cikin ka bashi da sabila dala goma na ashirin shi wannan bashi ya yi to, kuma ha.
ta biyu kuma na tsuntuwa mutum ya zanci kaya kawai ya san dokar tsuntuwa ba kawai da za ta yi ko ya yi ya ne ya kamata a yi To, shi kenan ko? To, muna magana ta wannan mai magana ta tsarki kama ruwa. Kama ruwa akwai kama ruwa da ake da dutsi, idan ka samu dutsi guda uku, ka yi wutsari ko da bangare in ka goge wurin wannan da dutsi uku na ƙarshe babu komai tsarki ya yi. Duk da cewa tsarki na ruwa shi ya yi, su kuma tsarki na ruwa abin da ake nema dai, ka wanke yanda ka san ka gusar da najasa ba a san shishigi da akwai masu matsawa da ƙarhi har su shiga mu cutarwa kuma an ce balle ga namiji matsawa tana rauna namiji tana samun rauni kun ba sa ka ba kurin kai dai ka dan da ka san ka wanke wutsari ya zubo ka wanke najasa shi kurin ake bukata gare ka ba a bukatar shishigi a wani akwai masu a tatsa a kada duk wannan akwai abubuwan malamai suna inkarin wannan abun akwai matsuwa akwai shiga hali na matsala shi dai ka samu kubuta daga wutsari ya zubo kuma ka wanke in da ruwa ne amma inda duk ana iya yi da dutse misali ya kama maka suna cikin bulagoro Allah su mutanen sahara ne mutanen daji ne kenan wanda yake cikin bulagoro an ba shi dama ya yi tsarki da dutse ko da an ka goge ka sa dutse da manzo Allah ya ce ka ayi da kasa da dutse uku kenan ka sa dutse ka goge ka goge kuma ka ka wani ka goge ka yi sau uku na kashe ba komi shikenan kana da dama ka je ka yi arwalla kai ka je ka yi arwalla kai sallah ko ta yi kai da wannan ba matsala komi sai mai magana kiredi kuɗi da ake badawa bashi yan uwa duka an ba larura ba bai halitta dalilin bashi a yi ƙarin kuɗi to amma yan uwa ka sani su wannan kamfanin dama ba na musulmi ne mahi yawa dama na turawa ne illa kai ne in ba halin darura ba kenan muna magana ta kenan bashi in ba larura ba bai halitta musul- musulmi ya doki bashi na ruwa gaskiyar magana to amma kan mutum misali a mutum a wani daji wani halin da babu damar ka sa baka da kuɗi kaga wannan daruwa ta kai ka ga ɗaukan wannan duk da akwai malamai game na Saudiya da dama suna ga irin wannan dalilin bashi aka kare ba lahi bane ba amma ya zama to akan daruwa gaskiyar magana shi yahi inda daruwa ka ɗauka an ba daruwa ka bari kuɗin ka siya da kuɗin ka in ba kuɗi kuɗin ka dangana sai mai magana masu tsuntuwa mutum zai tsuntuwa kuma kun ya sa aljihu yan tsuntuwa iri-iri ce idan ka tsinci abu mai muhimmanci mai kima wanda zai mai shi zai komo nema shekara guda aka ba da dama a ajiye ana cigiya in ba a san mai shi ba ta kun a yi aiki da shi ko ka ba wani ko ka ci amma kun da ka samu ka sa aljihu sai dai in abu ne mara kima karama abu misali assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum. Na, bismillah daga ina? Daga ina? ha ba ji daga daga yana ka sai kira na gaba jinka ha kenan tsuntuwa an ce misali abin da karamin abu wanda mutum da wuya ya komo misali mutum ka galla ashirin a ƙasa ko kata jika guda ma a cikin marama jika guda kayan ka akan titi yaushe mutum zai dawo bayan wata iya neman jika guda kaga kenan abin da yake kaɗan ne kana iya ɗauka ka yi aiki da shi amma me shi in ya zo dole ka biya shi assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah alhamdulillah to bismillah eh akwai mi eh ke da ina kake kai daga ina to kamar radio ka- kamar kana jin radio ko kamar radio to eh iya magana ka yi sallah ka ƙare he kaga kashin kasa dan wada farko dai mu sani da yawa da ake cewa ai kashin kaza yana bata arwalla ba haka magana take ciki ba haka magana take ciki ba kashi ba na kaza ba ko kashin mai cin kazar ka taka sai dai ka wanke ka yi sallah taka kashi in dai baka yi kashin ba ko kashin waye ka taka bai karya ma arwalla sai dai ka wanke dan kai sallah wannan idan mun ɗauka kashin kaza najasa ne kuma a wani hali ne kashin kaza zai koma najasa a inda ba ta cin wani abu ko abin mafi yawan abincinta tana cin najasa ne amma misali kaza ce tana cin hatsi tana cin ciyawa tana cin dawa ka tana cin disa kashinta ba najasa ba ne ka gane kashinta tsaka ba wani matsala ba wani bai matsin najasa don ka sallah abin shi kenan wannan shi ya kwanta mu sani kashin kaza da yawa ana maganganu da yawa kashin kaza a ce to ko kashin mutum kaza da kashin kaza ko ka ta gulla ka taka bai bata ma a ruwalla ka kai mai a ruwalla sai dai ya baka wani sallah ya ka wanke wani an ka wanke wurin shikenan ka zama cikin tsarki kashi he in kai ne kai yake bata a ruwalla amma dan ka taka na wani ko na mami na menene bai bata a ruwalla dai a wanke to kun mun ce kaza kanta kashinta in ba kaza bace mai cin kashi kuran kuma yin gashin abincin da ita ce ake cewa kashinta najasa ne kuma shi ma taka shi bai bata alwala sai dai a wanki to amma idan ka sallah kuma da najasa musu a jikinka he bayan sallah ka gani shi ma magana sallah wannan ta tsira in bayan sallah ka gani ta tsira da a wanki saboda gaba assalamu alaikum
muna lafiya.
na'am daga yana
Eh, muna lafiya.
la ya lau alhamdulillah
To, ma da arama ne, eh daga yana kake gai eh, daga nan sun ne.
to bismillah
To, muna da tambaya.
to bismillah Allah sa na sani
Arama wai kamar misali mutum ya rike arme kuma da arme yana da wata mata a gida kuma sai amarya ta so sai aka ce su suka sa sa Qur'ani ko iya wani abu ko wani abu wani abu ya halatta ko kuma bai kamata ba.
to kamar radio
To, ma da haka zan.
‘yan uwa a shari'a ba sa ƙur'ani ba ne wa rantse ko na ma wancan magani ko na cutar da wani ana iya rantsuwa sai rantsuwa kan haka amma ce kawai an sa laya an kewa laya sannan ba shari'a duk da ana yi a nan amma ba shari'a ta kasa laya ba a kewaye ƙur'ani a gari a kewaye ƙur'ani kaza wannan kun yi ne ake gaskiyar magana amma ana iya rantsuwa da cewa ko sun ma juna sharri ko na daban wannan ana iya yi in an ga akwai illa kan haka kin ba laifi bane ba wannan shine ya kamata a sani in har da illa ta abin da zai kawo fitina ko zai ka zaman lahiya an haka yi to dai a yi rantsuwa amma kun an sa laya wannan gaskiya bai shi da wani tushe wani wanda za a yi dogara kan shi har ce maka hukuncin shari'a kan shi eh wannan shine abin da daga mana hada ta yan uwa kenan magana tsuntuwan nan tsuntuwa an abu karamin abin da kurin kana iya aiki da shi kuma in ka samu an mishi har ya hutu ka ba shi kayan shi in bai hutu ba shikenan misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani dabino a cikin gari a yadda sai ya ɗauka ya ce in ba dan ba ina tsoron dabinon sadaka ne da na ci kasa annabi sallallahu alaihi wasallam zalla bai cin sadaka bai cin sadaka to kaga annabi annabi abin da ya hana kun ya ci dan bai cin sadaka shi yasa bai ci ba ba rage tsuntuwa ba kage shi nan ake kawo hujja abu karami ka gani ba ta ya kai cigiya amma abu ne mai kima mai daraja wannan ya kai cigiya tsawon shekara guda ta ka ci ko ka ba wani yan wani ga kanu muke alkawali a ƙarshen shirin mu za a sa yar hudu ba za a ida da ita wannan lokacin magarba yana ƙurewa insha Allah sai ku ji sauran shirin kuma wanda yake tambaya bai ji ba ganin lambar da na bada ta wace ko da na huta daga nan mutum yana iya kira ya tambaye shi insha Allah ko da mun kare shirin nan yanzu sai ku shudu ba insha Allah kafin labaru ta kace labaru insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته